أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالهج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المدار العظيم سؤال وجواب على كتاب الأخبار إذا الله سبحانه وتعالى يا سو يا يرضى إذا متاشى فصل في الحيض نعم بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا
فصل في الهيد ما هو الحيد
ما ce faslun fil haidi fasali da ke magana game da jinin haila na'am سؤال ما هو الحيد جواب الحيد هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة
su'al ma huwa alhaidu menene haila menene jinin haila jawab alhaidu huwa damul kharij jinin haila wani nau'in jini ne da yake fita bi nafsihi da kansa min qabli man tahmilu adatan daga gaba ko kace al'auran wanda ta isa ta ɗauki ciki a al'ada a wannan bayani shine bayani mafi gamsarwa da aka taɓa yi game da jinin haila shine bayani wanda ya game komai da komai bai bar komai ba farko dai shi jini ba a samun ruwa sannan mai fita ne da kansa ba tsokano shi ake yi ba ba jin ciwa ke rinka fita ba sannan yana fita ne ta al'aura ba ta baki ba kuma ta al'auran wanda dai suka ɗauki ciki a al'ada da mace ƙaramar yarinya ya shekara biyar jini zai fita daga al'auranta to ba za a ce mashi jinin haila ba saboda ai a al'ada wannan ba ta ɗaukar ciki ka gane yasa wannan bayani shine ta tardu wani bayani game da jinin haila ya zama jini kuma mai fita da kansa kuma ta al'aura al'auran ma wacce ta isa ta ɗauka ciki al'ada ba a kawan garaman yare a gaji yana fita ta al'aura ta wannan ba za a ce shi haila ba ko kuma a gaji yana fita a jikin ma babban amma ba ta al'aura ba ta baki ko ta wani guri ba za a ce shi haila ba ko kuma a gaji ni ma din na al'aura amma tsokano shi aka iya fito ba da kan shi ya fito wannan ba za a ce shi haila ba an gane to wannan bayani shi ma duk yana daga cikin bayanan da a muhammadu kani ya ƙara a cikin wannan wanda ba shi a cikin asalin matanin akhdari na'am سؤال كما قسام النساء بالنسبة إلى الحيض جواب والنساء ثلاثة أقسام مبتدأة ومعتادة وحامل
su'al kama samun nisa'i bin nisbati ila alhaidi nawa ne rabe-raben mata idan an danganta su zuwa jinin haila mata masu jinin haila sun kasu gida nawa ne jawab wani sa'u salasu aqsami mata masu jinin haila sun kasu gida uku mubtada'atun akwai wacce ta fara ba ta taba gani ba yanzu ta fara wa mu'taratun akwai wacce ta saba wa hamilun akwai mace mai ciki wurin haila na'am
سؤال كما أكثر العيد للمبتدأة جواب أكثر العيد للمبتدأة خمسة عشر يوما
su'al kama aksarul haidi ne mubtada'a nawa ne mafi yawancin kwanaki ga mace wacce ta fara jinin haila jawab wa aksarul haidi mafi yawancin kwanaki haila lil mubtada'ati ga mace wacce ta fara hamsata ashara yawman kwana goma sha biyar shine ba zai taba yiwa ya wuce wannan ba tunda ba ta taba gani ba to za ta lissafa kwana sha biyar ne idan ta yi kwana sha biyar bai yanki mutu ta cigaba da sallah ta cigaba da ibada ta yi wanka na'am سؤال وما الحكم للمبتدأة ilmu utarati للمعتادة جواب وللمعتادة عادتها فإن تمادى بها الدم زادت ثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما su'al wa mal hukumu lil mu'tada menene hukuncin wacce ta saba dama ta yi wancan watar wannan na biyu ne kaga ta taba ta saba kenan da shi jawab wal mu'tada ti adatuha wacce ta saba za ta rike al'adanta hukuncin ta shine al'adanta wato abin da ta saba tana yi nawa ta yi wancan watan kwana uku to yanzu kwana uku shine kwanakin hailanta fahimta ma da bi haddamu idan jinin ya zarce da ita zadat salasata ayyamin ta kara kwana uku ka gani idan ya kara zarciya ta kara kwana uku in ya kara zarciya ta kara kwana uku malam tujawiz khamsata ashara yawman muddin a karin ba ta wuce kwana goma sha biyar ba a nan malamai a malikiya ma sun samu sabani game da karin da za ta yi wasu suka ce abin da ake nufi da zarar su za su ayyami idan ya wuce yadda ta saba ta ƙara kwana uku in ta ƙara kwana uku bai yanke ba ta ci gaba da ibada domin ai ba ta ta ƙara kwana uku ba ta faraga ne wurin barin bautan Allah a ce kwana uku ba ki sanna ba ki azumi ba kuma a cikin jirin da ku kwanto ake to yasa wasu ke ganin zarar salatu ayyamin so ɗaya za ta ƙara idan kwana uku ne yake mata sai ya wuce kwana uku ta ba shi wani uku yana wuce wani uku ba shi da ba sai gaba sallah ta yi wanka ta cigaba da ibada wasu kuma malamai a malikiyar ma sai suka ce a kwana uku ke mata sai ya saba to ta ƙara kwana uku bai daina ba ta ƙara kwana uku bai daina ba ta ƙara kwana uku sai dai idan ƙarin ya jo gabar da za a ƙara za a wuce kwana sha biyar to yi da tsara ka gane? ka fahimta da kyau? to amma magana sahihi wanda yana ga shi ne rajihi shi ne kwana uku za ta ƙara su da tal idan ya ƙetare to ta cike wanka da cigaba da sallah amma da alal misali tana haila ne dama ta saba hailanta tana yin kwana goma sha uku ka gani a ce ta saba dama kwana goma sha uku take to sai yau ya zo kwana goma sha uku ya tsaya wato ba kwana uku za ta kara ba kwana biyu za ta kara shi ne malam tujawul kamsu ta ashar yau muddin a ƙarin ukun ba za ta wuce kwana sha biyar ba ka gani yanzu biyu za ta kara idan ta ƙara biyu bai nuna wato ta yi wanka da cigaba da ibada da kuwa kaddara misali kwana goma sha hudu take al'ada sha hudu ta saba to yanzu da ta zo ya zarce to ba kwana biyu za ta ƙara ba ɗaya za ta ƙara ka gane wa nan malam su jawo su kamsu tashi roman a wannan maganar kenan cewa kwana uku kacal za ta ƙara ba ta ƙara ta ƙara uku uku ba a zarar su lasu ayyamin ta ƙara kwana uku akan al'adarta da ya geta dukkan muddin idan ta ƙara ukun nan ba zai wuce kwana sha biyar ba da na kwatanta maka ka gane shi ne malam da jawon kan su tashar da yawan nawa سؤال وما الحكم للحامل جواب وللحامل بعد ثلاثة أشهر خمسة عشر يوما ونحوها وبعد ستة أشهر وعشرون عشرون عشرون ونحو ونحوها
سؤال وما الحكم للحامل menene hukuncin mace mai ciki wurin jinin haila jawab walil hamili jinin haila yakan tabbata ga wasu daga cikin mata masu ciki ba duka sau ba ba duka mata ba da suke haila da ciki kaɗan daga cikin su an fahimta za ka samu ma a cikin ɗari da ya wuce ka samu ko a cikin goma bai wuce ka samu uku ba an gane to mace ne ciki takan yi haila ba da salafata a shurin bayan wata uku da dokar cikinta za ta yi hailan kamsata ashara yau man hailan kwana goma sha biyar an gane? wani hauha da makamancin kwana goma sha biyar to ya kaga ya wuce sha biyar a makamancinta hailan ta ba zai taɓa wuce kwana sha biyar ba ko kuma makawacin kwana sha biyar shine kwana ashirin a ba da su ta ashirin bayan wata ashirin da daukan cikin ta mata jini na ishiruna kwanaki ashirin wa nawa ko makamancin ishirin shine zuwa ashirin da biyar an gane amma kamar da riga ku ba dukansu ba wani sashi daga cikin su na سؤال ما الحكم إذا تقطع الدم إذا تقطع دم الحيض؟ جواب فإذا تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها.
su'al ma kuma idza taqatta'a damul hayd ne hukunci idan jinin haila ya yayyanki a tsakankanin zuwansa wato ya zo kwana biyar yake sai ya zo kwana biyu sai ya yanki yau gobe ƙara dawowa to ta rinka bibiyan kwanakinsa tana haɗawa tana haɗawa hatta tukan mila adata hatta cika al'adanta tana wucewa to ce wanka ko kuma dare ya ƙara dawowa to ta ƙara kwana uku yana wucewa kwana uku ba ta abin tsarki ba to ba a ba ta dama ta ta wasa da ibada ba da yawan kaji ta gaba ibada an gane? to سؤال هل يحل للهائد صلاة وما شابهها؟ جواب ولا يحل للهائد صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد.
su'al hal ya hilu lil haidi salati shin sallah ta halasta ga mace mai haila wa ma sha ba da abin da ya kama da sallah na ibada jawab wala ya hilu lil haidi salati ai wala ya hilu salatin sallah ba ta halasta lil haidi ga mace mai haila wala sunan ko azumi wala tawafin ko dawabi wala masu mushabin ko kuma shafan alkur'ani cikakke an gane? wala da hulu masjidin ko shiga masallaci so da manzo Allah ya ce inni la uhilla almasjid li haidin wala junubi ni ba zan halasta masallaci ga mai haila ko mai janaba ba
سؤال هل عليها قضاء شيء من ذلك جواب عليها قضاء الصوم دون الصلاة سؤال هل قضاء شيء من ذلك عليها shin rama wani abu daga cikin wa'innan ibadojin da aka gaya mata ya waje ba a kanta? jawab wale haka za a so mira ma'azin ya tabbata a kanta duna salati amma ban da sallah shi ba za ta rama shi ne
سؤال هل قراءتها جائزة جواب وقراءتها جائزة
su'al hal qira'atu haja'izatun shin yin karatun ta ya halarta jawab wa qira'atu haja'izatun karanta karatun ta yin karatun ta ya halarta amma kamar da ga maka a baya aya ɗaya da makamancin aya don neman tsari ko makamancin neman tsari shine halarta na'am سؤال ما الذي لا يهل منها لزوجها جواب ولا يهل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتها حتى تغتسل
su'al man ladhi la yahillu min hawli zawjiha menene abin da bai halasta ba ga mijinta ba a tare da ita lokacin suke jinin haila jawab wala yahillu li zawjiha farjuha ai wala yahillu farjuha al'auran ta bai halasta ba li zawjiha ga mijinta wala ma baina surratiha ko abin da ke tsakankanin cibinta wa rubbatiha da kuma guyu da ka da gwiwoyinta hatta taktasila sai ta yi wanka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan umarci matansa da su lullubu da mayafi idan suna cikin haila sannan su kwanta tare da shi na
فصل في النفاس fasali da zai mana bayani game da jinin haihuwa jinin da ke zuwa bayan haihuwa
سؤال ما هو النفاس جواب هو الدم الخارج عقب الولادة
su'al ma huwa nifas menene jinin haihuwa jawab huwa damul khariju shi wani jini ne mai fita a kaibal wiladati bayan haihuwa نعم سؤال هل النفاس كالهيد حكما جواب النفاس كالهيد في منعه
su'al halin nifasu kal haidi hukuman shin jinin haihuwa kamar jinin haila ne wurin hukunci hukuncin jinin haila kamar hukuncin jinin fasi ne cikin da aka ce ba za ta rama sallah ba za ta ai ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba za ta yi dawafi ba da sauransu na'am
sai ce jawab annifasu kal haidi na'am shi jinin haihuwa kamar jinin haila ne fi mani cikin abubuwan da ya hana na'am na a sallah da azumi da dawafi da shafan alkur'ani cikakke da shiga masallaci na'am سؤال كم أكثره جواب أكثره ستون يوما
su'al kam aksaruhu nawa ne mafi yawancin kwanakin jinin haihuwa jawabu aksaruhu 60 yawman mafi yawancin kwanakinsa kwana 60 ne نعم سؤال ما الحكم إذا انقطع إذا انقطع دم النفاس قبل تمام تلك الأيام جواب فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت وسامت وأتاها زوجها
su'al mal hukum idan qada damun nifasi me hukuncin idan jinin haihuwa ya yanki qabla tamami tilgar ayyami kafin cikin wa'annan kwanaki 60 da aka gaya ma jawab fa idan qada damu qablaha idan jinin ya yanke kafin cikin wa'annan kwanaki walau fi yawmin wiladati ko da a ranar haihuwa ne iya ta salatu ta iya ta yi wanka wa sallata ci gaba da sallah wa samati azumi wa ta hazo jawa ko mijinta ya sadu da ita na'am سؤال ثم ماذا ف- تفعل إذا آودها الدم جواب فإذا آودها الدم فإن كان بينهما خمسة عشر يوما فأكثر كان الثاني هيدا وإلا دم إلى الأول وكان من تمام النفاس
su'al ma za ta fa'alu idza awada haddamu me za ta aikata idan jini ya sake dawo mata bayan ya yanki jawab fa idza awada haddamu idan jini ya sake dawo mata fa in kana bainahuma idan tsakanin yankewan shi da dawowan shi ya kasance 15 yawman kwana goma sha biyar fa aksar ko fiye da haka kana sani to jinin nan na biyu haidan hailan نعم an gane نعم wa illa idan ko bai kai kwana sha biyar ba نعم bin ma ilal awwal a hada shi da na farko jinin biki ne نعم ba haila bane fa kana min tamamin nifas cikon jinin haihuwa ne
فصل في الأوقات سؤال المعرفة أوقات الصلاة واجبة جواب معرفة الأوقات واجبة على كل مكلف أمكنه ذلك فهي فرض عين
faslun fil awqati fasali kenan game da lokutan sallah su'al hal ma'rifatu awqati salati wajibatun shin sanin lokutan sallah wajibi ne jawab ma'rifatu awqati wajibatun sanin lokutan sallah wajibi ne ala kulli mukallafin bisa ga dukkan baligi amkanahu zalika da hakan ya samu gare shi fayya fardu aini ita farali ne na dole akan kowa na'am سؤال سؤال ما هو وقت الصلاة جواب هو الزمن المقدر لأدائها شرعا
su'al ma huwa waqtu salati menene lokacin sallah jawab huwa zaman al-muqaddar shi wani lokaci ne abin iyakancewa da aka iyakance shi da ada'iha domin biyan sallah shar'an a shari'anci na'am سؤال إلى كم ينقسم الوقت جواب ينقسم إلى مقدار وضروري su'al ila kam yanqasimu al-waqtu zuwa nawa ne lokacin sallah ya rarrabu jawab yanqasimu ila mukhtarin wa daruriyyin lokacin sallah ya rabu zuwa lokacin shi zababbe zuwa kuma da kuma zuwa lokacin sa na lalura wato lokacin wanda lalura ta kama shi bai samu yin ta akan lokaci ba shi ya kira lokaci na lalura an gane نعم
mai uzuri idan wani abu ya shiga tsakanin shi da sallah wasu uzurarruka to lokacin shi shine lokaci na lalura an gane to shine muhtarin zaɓen lokacinta da zarurin lokacinta na larura an gane da kyau a tun daga farkon abin da muka karanta wato har ma da hutu a wakati salati wajibatun zuwa nan inda muka tsaya a yanzu duka ƙarin muhammadu ƙanini baya daga cikin matanin akhbari matanin akhbari shine abin da ya fara da alwaktul muhtar lizuhuri an gane to wannan ƙarin muhammadu ƙanini allah ya saka masa alkhairi na'am سؤال ما هو المقتار للظهر جواب الوقت المقتار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة
سؤال ما هو المختار للظهر منين زعبان لوكاشي لسلم الظهر جواب الوقت المختار للظهر لوكاشي زعبان لسلم الظهر من زوال الشمس shine daga karkatar rana zuwa daga karkatar rana da tsakaitawanta ga sama ila akir liƙama zuwa ƙarshen daidaituwan inuwa da tsawon mai ita daga lokacin da rana ta karkata ta tsaya a tsakiyar sama zuwa lokacin daidaituwan inuwa da mai ita da tsawon mai ita to wannan shine zaɓen lokaci na sallan azhar laluri yana shiga da gwargwadon ƙaruwan inuwa na da tsawon mai ita an gane? da zaran rana ta karkata in ka tsaya a rana ka ga inuwanka ya kusa zuwa daidai kai to lokacin sallan azahar ta kusa shiga da daidai abin da ya rage idan inuwanka ya koma daidai kai to lokacin azahar ta shiga daidai idan ya dan karu a kanka to ta karu da abin da ya karu an gane? na'am سؤال ما هو المقتار للأثر جواب المقتار للأثر من القامة إلى الاستقرار
سؤال ما هو المختار للأصل منين ذهب اللوش يصل الأثر جواب والمختار للأصل ذهب اللوش يصل الأثر من القامة daga daidaituwan inuwa da tsawon mai ita ilal isfirar zuwa lokacin da rana za ta yi yalle yalle za ta kukkuɗi za ta yi fasfasi an gane نعم tana nufin faɗuwa kenan نعم سؤال وما الضروري للظهر والعصر جواب ضروريهما إلى الغروب
سؤال وما الضروري للزور والعصر menene lokaci na lalura ga sallan azhar da sallan la'asar jawab wa daruri huwa lokacin su na lalura ila al-ghurubi shine zuwa faduwar rana
سؤال ما هو المختار للمغرب جواب المختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها
su'al ma huwa al-muqtaru lil maghribi menene sabon lokaci na sallar magriba jawab al-muqtaru lil maghribi sabon lokaci na sallar magriba qadru ma tusalla fi gurgudan abinda aka iya sallata a cikin lokacin magriba ba'du shuruɗiha bayan cika sharuddanta shine wannan iya gurgudan muqtarin da sau ita ba ta da tsawo na'am سؤال ما هو المختار للعشاء جواب المختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول سؤال ما هو المختار للإشاء منين زعب اللوكة شين صلى إشاء جواب والمختار للإشاء زعب اللوكة شين صلى إشاء من مجيب الشفق daga ɓoyuwan shafaƙi a wato shafaƙi shine jan kasko da ke bayyana a yamma lokacin faduwar rana ila thulthil laylil awwal zuwa ɗayan cikin ukun dare na farko a raba dare gida uku ana ji to kashi ɗaya na ciki shine a makutarin sallan isha'i daga lokacin da aka sallan zuwa wannan a kamar misali a yanzu tsawon yini yaka- ya fi tsawon dare yanzu yini yana da awa goma sha biyu da minti arba'in da ɗaya da sakon hamsin da biyar a yanzu tsawon dare kuma awa goma sha ɗaya ne da minti sha takwas da sakan biyar a yanzu yanzu a buga mana awa goma sha ɗaya sha ɗaya raba mutane uku zai kama nawa sha ɗaya raba ta gida uku uku da wani abu abu za a samu a abin nan mana hudu ne sai a rage har hudu ne ɗaya zai samu uku mulan
to sai mu bar shi hurhudin karfe da dare ke shiga eh karfe na dare ke shiga yanzu
shidda shida da da arba'in arba'in ko shida da arba'in shida da arba'in yana kawa bakwai bakwai tunda wannan ya bada shida da arba'in da takwas kawai mace bakwai sa'ad dare take shiga to sai ka ce yanzu bakwai za a ƙara hudu a kan bakwai tunda wacce na da minti sha takwas ai raguwa ai minti takwas ko minti takwas tunda wance a, yana ƙaruwa awa goma sha ɗaya da minti na takwas ne da sakan biyar haka ne da minti sha takwas muka ce an gani da sakan biyar to yanzu sai ka ce bakwai ko takwas tara goma tun daga sallan isha'i har zuwa goma na dare muna sulusun dare na farko ka gane ka gane to wannan ce ko kuma ka ce zuwa sha ɗaya an gane wannan to shi ne ya shi ne sulusun dare na- na farko wato ɗayan ukun dare na farko to
سؤال ما هو الضروري للمغرب والعشاء سؤال ما هو الضروري للمغرب والعشاء menene lokaci ne lura na sallan magriba da sallan isha'i
جواب وضروريهما إلى بلوغ الفجر wa daruriyuhuma lokacin laluran su ila tulu'il fajr zuwa lokacin bullowar alfijir
نعم سؤال ما هو المختار للصبي جواب والمختار للصبي من الفجر إلى الإسفار الأعلى سؤال ما هو المختار للصبح menene zaben lokacin na sallar asbahi jawab wal mukhtaru lis-subhi zaben lokacin na sallar asbahi min al-fajr daga bullowar alfijir ila al-isfar al-a'la zuwa haskakawan sama zuwa lokacin da sama za ta haskaka shine haskakawan sama نعم Eh, سؤال وما هو الضروري للصبح جواب وضروري إلى طلوع الشمس والقضاء في الجميع ما في وراء ذلك
سؤال وما هو الضروري للصبح ko menene lokacin na lalura na sallar asbahi jawab wa darurihu lokacin lalura na sallar asbahi ila tulu'i shamsi shine zuwa bullowar rana wal qada'u shi kuma ramuwa yana tabbata fi jami'i wa ma- ma wara a zalika cikin abin da ke bayan waɗannan lokuta na lalura duk sallar da baka yi ta a muktari ba baka yi ta a laluri ba ta kubuce maka lokacinta sai dai kai ramuwa yanzu yanzu bashi ake bin ka zaka biya amma an kai da alaluri saboda lalura to yanzu ba ramuwa ba a kayan biya ta ne a lokacin da ya dace illa kan dai lalura ta sa baka yi ta a farkon lokaci ba a nan in ka lura da karatun da muka yi wasu sallah ne lalurin su yake haduwa lokaci daya
a zahar da la'asar sai magariba da isha sallan azhar da al'asar da magariba da isha su ne lalurin su ke haduwa lokaci daya kamar azhar da al'asar la- lalurin su zuwa faduwar rana ko magariba da isha lalurin su zuwa ulluwan alfijir an gane amma ita sallah asubahi daban to waɗannan sallah biyu da suke haɗuwa a muku- a luri ɗaya su ake kira hadirataini mene hadirataini a rike wannan za mu yi bayanin shi a gaba na'am
سؤال هل هناك ذنب لمن أكر الصلاة حتى خرج وقتها؟ جواب ومن أكر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو نائما.
سؤال hal hunaka zam a zambun shin akwai zunubi a shin akwai zunubi liman akhara salata ga wanda ya jinkirta sallah hatta kharaja waqtaha har lokacin ta ya fita jawab amana akhara salata wanda ya jinkirta sallah hatta kharaja waqtaha sai da lokacin ta mugutari da luri ya fita fa alaihi zambul azim to zunubi babba mai girma ya tabbata a gare shi wato kabira yayi kabira daga cikin alkaba'ira yayi zunubi babba daga cikin manya manyan zunubai an gane illa ya kuna nafiya sai dai idan ya manta ne auna iyon ko bacci ke yi ko kuma mai haila ne kafin mai tsarki an gane sarki bai zo mata ba sai bayan lokacin muktari ya fita to wannan ba ne an gane to سؤال متى يجوز أن تصلى النافلة بعد صلاة الصبح أو العصر أو شبه ذلك جواب ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس وبعد صلاة العصر إلى المغرب وبعد طلوع الفجر إلى الورد ورد إلا الورد إلا الورد لنائم عنه وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد
سؤال متى يجوز أن تصلى النافلة yaushe ne ya halasta a yi sallan nafila ba da suri bayan asbahi ya halasta awil asr ko ku ba da salata suri shi ya halasta a yi bayan sallan asbahi awil asr ko bayan sallan la'asar tambaya aw shi bi zalika ko makamancin wayannan wato bayan magriba ko ishani sai ce a jawab ولا تصلى ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح باء صلى النافلة بعد صلاة الصبح من ذا الله يا هنا domin rana tana fito ta domin rana tana fitowa ne da kahon shida idan ko kai sujjada kai sallah a wani lokacin kamar kayi ma wannan kahon shida ne sujjada ilar tufa ishan sa zuwa dagowar rana a ba da salatin asir sannan ba a nafila bayan la'asar ilal magharib har zuwa faduwar rana wa ba da bilu'il fajr ba a sallah bayan billon alfijir domin manzo sallallahu ya ce idza tala alfijir fala salata illa almaktuba in alfijir take tutu ba sallah sai ta farilla illa alwird sai dai wani kokarin ibada lina'imin an gonda ya bacci bai sami ba to yanzu ya tashi kafin alfijir ya maza maza ya ramako wannan ya halarta wa inda julus imamil juma'ati alal minbari sanan ba nafila yayin zaman limamin juma'a akan minbari domin mene sauraron huduban aifar Allah shi ko na sallar nafila ce eh ina mala malikiya ana karka ce ai hadisi ya zo wani mutum ya zo annabi na hudu ba yace annabi ce kai sallah ka shi kai sallah ka malika ji ka sanin hadisin nan amma an haɗa ruwaya ruwaya ruwaya ruwaya na hadisin nan ka san wani hadisin ba ka fahimta sai ka haɗa ruwaya shi talatin ko ashirin ko goma ko biyar ko ƙasa da haka to da aka haɗa ruwaya za ka samu ruwayan tirmidhi cewa da hada rajulun ala hay'atil baza wannan biya hudu wani mutum ne shi masallaci a sifa annaban tausayi annabi na hudu sai wala dai ka shi kai nafila domin sahabbai su gani ganka domin kaga ba sai ya roƙe su ba ya tashi a tsakiyar jama'a shi kaɗai yana sallah ai kaga aka yi kalar rigar shi bayan an tashi sahabbai suka ce su akwai abu za ka rika dubawa abin da ke kira waƙi ato ai a ilimin usulul fiqh wato abu ya taɓa faruwa su ɗaya rak sai ya zama dalili a ce abu tun da ake ba a taɓa ganin wani ya yi ba so ɗaya ne abu ya taɓa faruwa tare ka yi ka san akwai dalili haka nan ba a taɓa ba sai so ɗaya kuma ka cewa dalili a akwai dalili dole wannan mutum akwai dalili sa annabi ce biyu saboda ai sauraron hurba dole to kuma zai yi kana sauraron hurba kana sallah to wannan kenan hatta ya khuruja min al-masjid wa ba'da al-jum'ah sannan ba a sallar nafila bayan sallar juma'a hatta ya khuruja min al-masjid har sai mutum ya fita daga masallaci an gane to wannan kenan a sai mu dakata nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu iko alhamdulillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin